أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم منا جمعة بقي قوات الرجب هجرة دبود ايد دليه دا أربعين بيار ايد دشا بقي قوات جنواري a sha tara ko sha tara ga watan januwari na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu alhamdulillah a ci gaba da karatunmu na kashiful ilfasi zilu na kashiful ilfasi na maulan mushewa ibrahim radiyallahu ta'ala anhu muna cikin wannan littafi mai albarka a satin da ya wuce shehu radiyallahu anhu yana mana bayani akan la ilaha illallah da kuma irin abubuwan da ta kunsa da ma'anoninta da sirrukan da ke cikinta a fasalin da shehu ya ɗauko bayani akan abubuwan da ake karantawa a cikin dariƙar tijjaniya a wajen wuridi na safe da yamma da wazifa da zikirin juma'a shehu radiyallahu anhu ya ɗauko dogon karatu wanda a cikinsa yake rarrabe mana dalla-dalla abubuwan da ake yi da asalinsu a cikin shari'a da kuma ma'anoninsu a mun tsaya cikin bayani akan ita la'ila ilallahu ɗin shine shehu radiyallahu anhu ya ci gaba da cewa wanzur bi'aini basiratika yace ya kai dan uwa mai girma kai duba da idaniyanka ta basira ka natsu ila tartibi hadha alwurdi wal wazifati zuwa yadda aka tsara wannan wuridin da wazifar da ake a cikin dariƙan tijjaniya ka natsu sosai kai duba ka ga yadda aka tsara su shi ce to tara fihi min bada'il asrari zaka ga ma yabhar al-uqulu abinda yake rinjaya hankula wa yadma hilla ma ahlul uqul hankulan suke rugujewa tunani yake takushewa tare da wannan abin min bada'il asrari na daga sirrika waɗanda suke masu ƙayatarwa a cikin yadda aka tsara tsara wannan wannan auradai na dariƙa ya ce to za ka ga abin da yake rinjayar hankula yake gajiyarwa a cikin a cikin a a yadda aka tsara wa'annan askarin ɗariƙar tijjaniya. Ulti yawman li ba'adi ahibba'i, shi Ibrahim ya ce, wata rana na faɗi ma ɓangaren masoyana, mun yi wata magana da shi. Na ce, innal wazifata tukalli fi hal insanu wata jarrubu anil ilbasi fil maqasidi wal istighfari yace ita wazifa mutum yana wofinta a cikinta, kuma yana tsaraita daga dukkan wasu cuɗanye tun a wajen abubuwan da ake fara karantawa a ciki, da mutum ya zo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين akai abubuwan da ake fara gabatarwa din nan shi ya ce to da an yi istighfari to daga nan zaka ga mutum ya wofinta ya tsare ta gabarin komi ya fuskanci Allah fatajallat lahu zatu bi kamaliha fi salati ala sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to idan mutum ya tsare ta gabarin komi ya tuba duk wata sutura duk wani rataye rataye duk wasu jingine jingine duk wani abu ya zama ya kore a zuke shi babu komi a tare da shi sai Allah yace to da ya fara salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zati ta yi tatalli a gare shi da cikan zati din a cikin salatin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da zarar mutum ya shiga cikin yin hidima ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya shiga cikin lamarinsa ya jibinci lamarinsa sai zati yayi tajalli a gare shi saboda mutum ya shigo wata da'ira wadda babu wasa a nan wajen fawa hadal insanu bi la ilaha illallah da shi kuma hadaran shugaba alaihi salatu wassalam hanya ce zuwa hadaran Allah shi yasa malamu shi Ibrahim ke cewa huwal babu lil maula wa laysa siwahu yace manzo Allah sallallahu alaihi shine kofan saduwa da Allah babu wata hanya da za a iya saduwa da Allah in ba ta shugaba alaihi salatu wassalam ba to da mutum ya yi wanka da istighfari ya tsabtace zuciyar shi ya kora duk wasu rataye rataye ya yi wanka fes to ita kuma hadaran manzan Allah sallallahu sallama sannan an buɗe ƙofin shiganta an tuba ana salati to an shigo cikin hadaran shugaba alaihi salatu wassalam ita kuma za ta yi mutum ado saboda hadaran Allah ita kuma sai an yi ado an yi an yi wanka to kuma a sa kaya masu kyau a yi ado istighfari ya ma wanka salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine suturan da za a sa shine an yi ado an tashe sosai cikin ado yawwa to yanzu kuma za a shiga hadaran Allah subhanahu wataala ita kuma hadara ce wadda babu komi babu kowa a cikin ta sai Allah kawai to daga nan sai a fara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah faja'ala khalifatan fil jawharatil kamali sai mutum ya zama khalifa na Allah a bayan ƙasa a cikin karatun jauhara fanta hatul wazifa to shikenan wazifa ta take abubuwan da ake yi kenan sai kaji ana inna allaha wa mala'ikatahu har ya zuwa ƙarshe dai inji shehu radiyallahu anhu yace wa bi ta'ammul al-awrad tijaniya da lura da auradan da ake karantawa a cikin wannan dariƙa ta mu ta tijaniya ta tahaqqaqu kaunaha a'zam al-awrad wa afdaluha to daga nan ne in ka lura da irin yadda aka tsara abubuwan da aka saka a cikin auradai da wazifa ya ce daga nan za ka tabbatar ka sakankance cewa ita ce mafi girman duk wani wuridi da ake karantawa na ɗariƙun sufaye kuma ita ce mafi ficiya alal alamatu alhafiz bin hajar alhafiz bin hajar ya faɗa fi fatawihi a cikin fatawinsa ma nasahu ga abin da ya ce wa auradu sufiyyatu allati yaqra'unaha ba'da salawati kaga auradan nan na sufaye da suke karanta su bayan salloli, ala hasabi adatihim fi sulukihim, a bisa gwargwadon al'adansu a cikin sulukinsu, kowane ɗariƙa da irin abubuwan da suka ɗauka da kuma yadda suke gudanar da shi na abin da ya shafi adadi da yanayin zikirin ma. Yace to wannan abubuwan da ka gani in Ibn Hajar, yace to laha asalin asilun, wani asali mai tushe a cikin musulunci. ba haka bane kawai faqadara wal bayhaqi hakika imam al bayhaqi ya ruwaito an anas radiyallahu anhu daga imam anas Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an azkura Allah ta'ala ma qaumin ba'da salatil fajr ila dulu'i shamsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi in zanna in ambaci Allah maɗaukakin sarki tare da wasu jama'a tun daga budowan alfijir har ya zuwa rana ta fito a habbu ilayya min duniya wa ma fiha in ji annabi alaihi salatu wassalam ya ce to yin haka shi ne mafi soyuwa a gare ni daga duniya da abin da ke cikinta. Wal an azkura Allah ta'ala ma qaumin ba'da salati al-asr kuma wallahi in zanna in ambaci Allah tare da wasu mutane bayan sallar la'asar ila an tagiba shamsu har ya zuwa rana ta faɗi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha yin wannan zikiran shine mafi soyuwa a gare ni fiye da duniya da abin da ke cikinta wato karanta lazumin safe da lazumin yamma shine isharan da shugaba alaihi salatu wassalam yake yi akan abin da shehu radiyallahu anhu ke so ya nuna mana a nan wajen saboda ana yin lazumi da safe ana yin lazumi da yamma lazumin safe bayan sallar asubahi lazumin yamma bayan sallar la'asar shine nan shehu yake gaya mana ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yin wannan ambatan Allah tare da jama'a a irin waɗannan lokutan guda biyu to shine mafifici akan duniya da abin da ke cikinta idan an kwatanta da girman falala da darajar zikiran warawa Abu Dawudin Imam Abu Dawud ya ruwaito anhu daga Abu Huraira annahu sallallahu alaihi wasallam qala Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'an aqa'uda ma qaumin yadhkuruna Allah ta'ala yace wallahi in zanna tare da wasu jama'a da suke ambatan Allah madaukakin sarki min salatul gadati tun daga yin sallan nan ta safe hatta ta dala ash-shamsu har rana ta fito to yin hakan ahabbu ilayya min an a'atuka arba'atan min walad isma'ila shine mafi soyuwa gare ni akan in yanta mutum arba'in daga cikin ‘ya'yan annabi Ismailu. Yin wannan zikirin tare da wa'innan jama'a shi ne mafifici a gare ni akan in yanta mutum arba'in daga cikin ‘ya'yan annabi Ismail. Wala an a ƙau da ma a ƙaumin ya zukuruna Allah ta'ala min salatul asari ila an ta garuba shamsu kuma wallahi a in zanna tare da wasu mutane da suke ambatan Allah tun daga sallar la'asar har ya zuwa rana ta faɗi a habbu ilayya min an tuka arba'atan shi ne mafi soyuwa gare ni fiye da in yanta bayi guda hudu warawa abu na aimin nan gurin duka ana ishara ne zuwa ga abubuwan da ake karantawa na lazumin safe da lazumin yamma da irin zantuttukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan falala na ambatan Allah a cikin irin wannan lokutan shi sa shi yake kawo mana wannan warawa Abu Nu'aymin Imam Abu Nu'aymin ya ruwaito annahu sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce majalisu zikiri tatanazzalu alaihi musakinatu duk gurin da aka zanna ana zikiri majalisai na zikiri na ambatan Allah to rahaman Allah tana sassauka a wannan guraren. Eh, in dai an zanna a wani guri ana zikiri ana ambatan Allah, to rahaman Allah ce take sauka a gurin. Ko bihimul mala'ikatu, ko mala'iku suna kewayewa duk inda aka zo ana ambatan Allah, to mala'iku za su su kewaye wannan masu ambatan Allah din. So sun ga abin da suke so, sun ga abin da suke nema. Wadda ka shahumar rahamatu, kuma rahamar Allah za ta rika zai ke musu. Dai ana neman rahaman Allah to a kama zikiri. eh a kama zikiri eh eh nutsuwa za ta sauka a gurin allazina amanu wa tadama inna qulubuhum qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tadama innul qulub ko to da an ambata an kama ambatan Allah to da zakata kuma sai samu nutsuwa sai nutsuwa ta sauka sai mala'iku su kewaye sai rahama Allah kuma ta sauka wa tazkuruhumullah wa yazkuruhumullah kuma sai Allah ya ambace su fazkuruni azkurkum ko Allah ce ku ambace ni zan ambace ku hadisi ya ce wanda ya ambace ni a cikin zuciyansa a sirri kenan lazumin sahi da yamma kenan da ake a asirce wanda ya ambace ni a ransa bai bayyana ba to ni ma zan ambace shi a keɓe ni kadai in ji Allah wanda kuma ya ambace ni a cikin taron jama'a wazifa da zikirin juma'a kenan ko kuma zikiri na gando na, na, na gayauna kenan ko da ake haɗuwa ka san muna da zikirin gandu muna da zikirin gayauna ka kama irin su wazifa ai zikirin gandu ne dole kowa ya zo a yi da shi irin su zikirin juma'a kaga ai zikirin gandu ne dole ka aje naka aiki ka zo a aikin gandu ne kana neman ka gama lahiya ko yawwa to zikirin gandu kenan to na ga yauna kuma shine sauran zikiranmu na da'ira ko ko dai tambari da ake zannawa a a taso ko kuma ma ran da ta kama kuma a tsaya a tsaye a tattaki zikiri to kaga wannan duk ga yauna ne ko wanda yake da dama kuma sai je a yi da shi to shine nan shi in Allah ya ce idan ka ambace ni a cikin wasu jama'a to ni ma zan ambace ka a cikin wasu jama'u mafi alheri daga jama'ar da ka ambace ni a cikinsu. Man zakara ni fi nafsi, zakartuhu fi nafsi, wa man zakara ni fi mala'in, zakartuhu fi mala'in, hayrun minhu. Zan ambace shi a cikin jama'ar da sun fi nashi, sun fi nashi. A warawa Ahmadu wa Muslimu, Imamu Ahmad, da imamu muslim sun ruwaito annahu sallallahu alaihi wa sallama ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqud qaumun yazkuruna Allah wasu mutane ba su zanna ba suna ambatan Allah illa haffatuhumul malaikatu face sai mala'ikun Allah sun kiwaye su in dai kun zanna kuna zikiri kuna ambatan Allah to lalle kuna tare da mala'iku a lokacin da kuke wannan ambatan Allah din suna nan sun kewaye ku sai dai ba ku ganin su ne wanda bai ganin su bai ganin su wa gashiyatuhumur rahmatu kuma mutane ba za su zanna ba suna ambatan Allah face sai rahama Allah ta kewaye ta, ta zaike musu ta lullube su wa nazar alaihim sakinatu mutane ba za su zanna ba suna ambatan Allah face sai natsuwa ta sauka a gare su yasa babu alheri irin ambatan Allah idan kuma mutum ba zai ambaci Allah ba ba zai zikiri ba to yayi shiru yayi alheri amma idan mutum ba zai zikiri ba kuma ba zai shiru ba to in ya tashi faɗin magana ya faɗi alheri ya faɗi magana mai kyau saboda hadisi shugaba alaihi salatu wassalam ya ce faɗin magana ta alheri wanda a cikinta akwai amfanarwa ga bayi ya fi alheri akan yin shiru. Yawan yin shiru da tunani cikin Allah alama ne na ƙarfin imani, alama ne na tsoron Allah. Amma duk da haka, in dai in mutum ya tashi zai yi maganar, zai faɗi alheri ne zai shirya zuwa a bi Allah ne, to ya bar shirin ya yi maganar, domin ya amfanar daga wannan maganar nasa. in kawai aka rasa amfani a cikin magana kuma ta zama ba zikiri ba ne ba to mutum ya yi shiru ya fi alheri shi yasa yana daga alama ta samun matsala sai mun lura sosai mu muridai yana daga alama ta matsala ga rayuwar muridi ya zama cewa yana da wasu lokuta a cikin wannan lokutan kawai zannawa za a yi ta labari mala wannan ya kawo nashi kahin ya gama wani ya kosa shi ma ya tafka mutumin da ba zai iya yin shafa'i da wuturi ba kafin ya kwanta da daddare amma zai iya kaiwa ƙarfe goma sha ɗaya da rabi ana taso labari a yi labarin ganduje ya ansha kano masari ya cika tsina wani ya ci kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kai kuma ba inda ka ci sai ciwon baki da surutu kai ba a ci da kai ba kuma kai baka je gurin Allah ka nema ba kaga akwai wahala cikin wannan rayuwa shi yasa yawancin majalisai babu alheri a su da yawa da yawa na majalisai na hira wallahi babu alheri cikin su gashi sun zama mana karfan kafa ake zuwa ko menene sun zama mana ciwon wuya menene oho dai za su karfan kafa yawa sun zama mana karfan kafa ko to wallahi in kana son rayuwarka ta yi saukin matsala ka samu rangwame a cikin matsalolinka ita matsalar shine da mutum ya mutu to duk abubuwan da yake aikatawa a cikin lokuta wannan abubuwan su ne za su yi ta bujiro mashi a cikin kabarin shi a dama idan kai mutum ne mai yawan salloli da daddare kaga dai misali in kana yin sallar asuba a cikin jam'i azhar a jam'i la'asar a jam'i magriba isha duka a jam'i to idan asuba ta yi a kabarinka sallar asuban nan da kake kiyaye ta a jam'i ita za ta zo sai ta ɗebe ma kewa za ta zo a siffa sura ta mutum mai kyau mai kyan gani mai iya labari mai iya zance da ta ɗebe ma kewa ko da wani yare za a yi zancen kuma kowane irin zance ne to ka gani to idan azhar ta zo haka za a yi idan la sai asba ɗin ta tahi sai azhar ta shigo cikin aiki haka la'asar haka magariba haka isha'i to idan mutum ya zama cewa rayuwar shi yawancin lokutan shi a cikin alhaji to wannan alhairin babatar to wannan alhairin shi ne abin da zai ta bibiyar shi a cikin wannan kabarin nasa yasa ake son yawancin lokuta a riƙa yawaita salatin annabi kaga yawan salatin annabi wallahi zuciyar mutum ba ta ba ta tsayawa akan yin hidimar salati ga annabi sai in Allah ya riga ya rubuta mutum arziki na har abada wanda bai da wannan rabon na arziki abadi mara yankewa to bai mai da hankali kan wannan saboda wata kasuwanci ne wanda babu asara a cikin shi babu tasgaro babu karyewan jari kawai karayar jarin shine ka ƙi kuma ita shi salati shi salati asusun da Allah ke zuba shi kamar jakka ce da ka sargawa a wuyanka da Allah ka taɓa ɗaukar wani ka taɓa ɗaukar wayanka ka saka a jakka sai waya ta ce ita ba za ta shiga ba in ka ɗauko naman raƙumi ka saka a jakka za ta shige za ta karba idan ka ɗauko naman kura ko na kai ko naman jaki ka ɗauko ko na alade ka buɗe bakin jakka ka saka zai shiga ko to haka salati yake in dai mutum yana salatin annabi alaihi salatu wassalam ko in a cikin mutane akwai kare akwai biri akwai jaki akwai doki akwai kura akwai duk dabbobin nan da ka gani akwai masu irin ɗabi'unsu a cikin mutane to in kare iyo annabi salati mai ɗabi'a kare yayi an karba idan mai ɗabi'a kura yayi an karba idan mai ɗabi'an mutanen kirki yayi an karba idan mutum ne da ya zama ɗabi'ansa yana kwaikwayon ɗabi'u ne irin na mala'iku an karba shi sa salatin annabi alaihi salatu wassalam wallahi ka dage mutum ya musamman kuma salatul fatih din nan babu salati daidai da salatul fatih ƙofa ce ta saduwa da buƙatu na duk lahira hanya ce ta arziki mutum ya zama yana da wani adadi na wannan salatul fatih din da yake yi haka yadda baka da adalci ai mu kawai muna miƙawa ne da yadda ya samu wata dan kuma a rasa ko ɗaya ba ai shi amfanin ɗaukan abu mai adadi in dai ba himmar ka ta kai tan ƙoli ba wanda ba ka kullum ba to kai ba kanka da ba ka sa ma kanka ko na adadi wani salatul fatihi ka ɗauka wani adadi wanda a rana daga alfijir ya hito zuwa rana ta faɗi ko ka kwanta bacci timin timin ne sai ka yi shi idan baka yi ba kana bin kanka bashi dole sai ka zanna ka yi shi ko mun gajiyar da kai sannan za ka kwanta ko da dubu uku ne ko da dubu biyar ne ko kuma ka ɗau dubu goma to to mutum in ya ɗau wannan to ya dage akan ya in kuma ka san cewa baka baka taɓa jarabawa ba to kada ka ce ni dubu ishirin ma zan yi baka iyawa ɗau dubu biyu. To ka fara da kaɗan kana sabawa, kana ƙarawa, kana sabawa, kana ƙarawa. A wata ranar salatin ba ya zama kamar kurɓar ruwa ne kawai kohi ne da shayi da dumi. So, so sai ka ji kana zuƙewa kawai. To wannan hanya ce wadda take ɗauke da alherai marasa iyaka. Kuma ko ya halin mutum yake yi wannan sai Allah ya biya shi. Kuma shi salati daga cikin falalan shi, wani bai yin salati kaga ai idan an zo ranar lahira idan mutum ya zo da alherai da yawa ai idan hadisin muflisi ko a tazaruna manil muflisu kaga ai yayi bayani ko idan mutum ya zo sai ya zama ya cuci wannan ya ci dukiyar wannan ya taɓa haƙƙin wannan ai kaga za a yi ta kwashe alheran shi ana ba wa mutanen da ya cuta ko duban da salati a a ban da salati a shi salati mata amana ce eh mata amana ce bata san kowa ba ya mijinta eh mata amana ce in dai kai salati kai ne za ka amfana da alheran wannan salatin ladan salatin Allah baya biyan bashin wani abu da ka aikata da ladanka na salati bai biya kawai kai za ka ci abinka to yanzu kuma ga kaya ya za a yi wallahu gafurur rahim to ka gani to shine nan wa zakarahum Allah fi man indahu wa idza sabata anna lima ya atadu as-sufiyya min ijtima'ihim alal azkari idan ya tabbata cewa ga abin da sufaye suka saba da shi na haɗuwa akan yin azkarai wal auradi da auradai aslan sahihan min sunnati idan ya tabbata cewa wannan abubuwan suna da asali ingantacce a cikin sunna wa huwa ma zakarnahu ya zama shine abin da muka ambata dinnan na asalin cewa ga hujjan a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah to fala itara da alaihi fi zalika alaihim fi zalika babu wanda zai bijiro musu akan haka a cikin wannan ba magana bijireleniya ba wani wanda zai hito ya ce dan me suke yin abin ko me yasa ake yi ko ba ai daidai ba a babu wannan saboda me saboda madogara dai ita ce alkur'ani da sunna to ga abu a alkur'ani ga abu a sunna dan me in an aikata wani kuma zai ce me yasa aka yi a shi ne za a ce me yasa bai ba ثم in kana hunaka ma ya ta'azza bi jaharihim sannan shehu ka san shehu Ibrahim radiyallahu anhu wani irin wani irin malami ne wato sai kaga anan sai kawo wata magana sai ce to kuma a maganar yin jam'i ai zikiri a haɗu ai zikiri to in ya zama a cikin yin zikirin nan akwai ta'azzi akwai cutarwa bi jaharihim da bayyanawansu kaga ai a cikin lokacin da aka taru ana yin zikirin ai an wani zai ji an maɗa mashi ko? Ka musallin kamar wanda yake yin sallah, ana yin zikiri shi kuma yana sallah, yana ganin cewa wannan zikirin da ake yi an ɗan shigo cikin kunnen shi, auna imin ko kuma mai bacci. To idan a inda kuke yin zikiri akwai sababi na cutar da wani kuma ga kun ɗaga murya, shewa ya ce to dibal israru yanzu mustahabi ne ku yi a asirtan mustahabi ne ku yi a asirce ka ce a'a mu yan dariƙa ne za mu yi zikirin mu ko me za a yi dai a yi wanda ya gama zai a'a ce ce a yi a asirce a yi a asirce kada ka ce sai dai duk wanda za a yi a yi a wanda za a yi din kenan a yi abu mai kyau yawwa a yi a asirce in ji shehu gashi dai muna ji ko yace wa illa raja'u lima ya'muruhum bihi ustazuhum al-jami'u bayna ash-shari'ati wal haqiqati lima lima marra annahu kadabibi yace in ko ba haka ba to sai su juyo zuwa ga abin da malamin su shehin su wanda yake wanda matattara ne na ilimin shari'a da ilimin haqiqa sai su dawo zuwa ga abin da ya koya musu domin shi kaman mai magani ne wani lokacin za ga wani an bashi wani zikiri za a ce to in ka je wajen zikirin ka rika daga murya akwai abin da ake nihi da ya daga murya wani kuma daga murya yake za a ce daga yau kaka ƙara daga murya ka yi asirri akwai abin da ake nihi da haka so da su shehunnai kamar likitoci ne masu ba da magani su suka san abin da ya fi dacewa ga kowane mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya shi yasa za ka ga wani an ba shi wani abu an ce ya rika yi adadi kaza lokaci kaza wani kuma he ya tambayi wani sai ya ji shi kuma ba a baya wannan ba kada ka ce a'a wallahi ai su wani su ne shahahu da mai wuce aka ba shi kaza a sai ka halaka halin shi daban da naka shi kuma mai yin izinin a yi kaza ɗin a bar kaza adadi kaza ga yadda za a yi abu kaza a yi abu kaza a bari wani yana yawan yin azumi sai a ce daga yau ka ƙara azumi kai ta cin abincinka na nafila fa ka ƙara yi wani kuma bai yin azumi za a ce kai nafilfilan nan da kake da ka daina yin su ko ma yin azumi an ga cewa nafilfilan na neman su hallaka shi yana ganin cewa kawai garin nan fa irin mu fasa da yawa yanzu malam in ba irin mu ba nafila a ce a cikin dare kai malam kai raka'a ɗari na nafila malam to kaga an gazace shi cewa to wannan nafilar ta daga ya sama ta ta hada shi da ƙasa kaga da ya ji haka bai tare da Allah ba Allah lamarin shi sai ya ce to ba arban nafilar daga yau ka ƙara nafilar da shafa'i da wuturi kana yin su kwanta kai bacci amma ka tashi da azumi to babu abin da bai so yake cin guye shi irin azumi to he yayi shi he yayi azumin wani kuma ya azumci ya azumci ya azumci har ya karmashe ya koma yana kallon kai jama'a yanzu malam in ba masu imani irin mu ba wa zai ji jikin shi duk ya bushe haka ka duba haka ga yadda na zama saboda yawan azumi a to ai ya ga azumin ai ya ga azumin ba Allah ake so ya gani za ke kawai ya ji Allah a ran shi to tunda ya koma yana kallon ibadan nashi to ya bar azumin shine ma wani za ka ga yana azumin ma bai kai ba ma sai ya ce ya aje azumi ya ya ci abinci ko kamar yadda ya kawo a cikin risala ko idan mutum yana azumi na nafila sai ma sai shehin shi ko ma wani magaɗisa gare shi ya ce ya aje azumin to shikenan he ya aje ko to ka gani to shi yasa zaka ga su lamarin ba yadda kake tunani lamarin yake ba kamar yadda ba abin ba maganin da kake tunanin zaka je gurin likita ya baka ba yake baka zaka je ka ce kai ka je wani abu na ma yawo nan ya bi ta nan nan na ma wani zahi-zahi bayan kana wani makalkalewa kai kana tunanin zai baka maganin ciwon baya wannan maganin da ake ce tsohuwa ta gaji ko menene ta kake shi zai baka sai kaga ya baka magnesium ya suke cewa magnesium tricyclic ne ko tramine ne sai a baka shi sai ce ka je ka sha ka girgiza ka sha zaka zo kana jujjuya maganin to kai da kake ciwon baya kuma an baka ai kai baka sani ba ulsa tana sa bayan ya makale shi kuma ya gane haka kai kuma so kake yi kawai to kai ma ina ruwan ka ma kuma tunda kai ba kai bane ka gani to haka lamarin nasu yake kamar haka ne misalin shi an gane fala ya amru illa bima yara fihi shifa'un li illatil maradi shi ba zai yi umarni ba shi shehi kenan sai da abin da yake ganin shi a matsayin waraka daga illan wannan ciwon ولذلك تجد بعضهم يختار الجهر saboda haka zaka samu bangaren bayan Allah sufaye suna zaben bayyanawa lidab'il waswasi ar-radi'ati saboda ingicewan waswasi mai muni a cikin zakatansu wani idan yana zikirin a asarce yana tayi yana tayi yana tayi yana tayi a sirri kawai he ya zama yanzu an raba biyu zuciyar shi bangare in an kasa zuciyar shi bangare uku to bangare biyu na can cikin tunanin Allah ya taimake mu bana mun sai mun yi sai rake rake kawai zai tsada eh masara ce dai ko muka sai da ta mu gashi kuma ta tashi sai mutum yana ta ambatan Allah ya zama har bakin shi ne kawai ke karantawa amma zuciya tana son wani waje to idan an ga haka tare da mutum sai a ce to ya daga murya wajen zikirin saboda karye wancan wasan da sirrantawa ya kawo shi an gane wal kaifiyatan nafisa da kuma ƙa'ida kaifiya ta zikiri wadda take nafisa tsadadda wa iqazul qulubil gaflati da kuma fadakar da zukata masu rauni zuciya wanda taraf kana sai ce to yanzu in zaka yi zikirin rika daga murya saboda zuciyarka da take bacci ta farka a daka mata tsawa wa izhal a'malil kamila da kuma bayyanar da ayyuka waɗanda suke cikakku wa ba'dhum yakatarul israr wasu kuma sai su zaɓi sirrantawa limujahadatin nafsi domin ai jihadi da nafsu a lokacin da aka sirranta tana da damammaki na ta jawo wannan tunani ta jawo wannan tunani to yanzu an sirranta din kuma ana kokarin a danne ta dole gurin Allah za ta yi ko ba ta so tana fizga kana fizga tana fizga kana fizga to ne yazo yace in yana zikiri in yana lazimi zuciyar shi sai ta kame sake sake ta jawo wannan ta jawo to an gaya ma ita nan tana zama ita ai haka ake ai dama dole kowa ma haka take me ai ba wai ka kawo ta ƙara ai ai haka ai nafsin kenan ai nafsu sarkin ai haka take ta hisgo nan idan ta kasa kada ka ta ko'ina sai ta koma koda ka sai ta kyale kama ka ta yi gurin Allah amma sai ta shigo ma kai ba irin babu masu wa nasi Allah wannan wala sai ta baka ka ta yi gun Allah ta rasa yadda na ce ta ramfala ka da ƙasa to shi kenan in ka san wata sarƙa sarƙa ba ka san wata sarbaƙuwa ba sai ta ɓullo ma to yanzu in ba irin mu ba malam kan tunkari Allah ta kaske Allah kawai ke ranka ai wannan hebu to ai ku din nan to ai matsala kenan to shi yasa lamarin nafsu shi yasa shi yasa dole sai da likitoci wanda suke kula da larurorin marasa lahiya na jihadul akbar ba jihadun nafsi a wajen bil jihadi ko to shine wannan a wa ba'dhum yaqtaru al-israr li mujahadati an-nafsi wa ta'limiha turuqul ikhlas da kuma koya ma nafsu dan hanyoyi na ikhlasi na nufin Allah wa isara al-qubul da kuma zaban mata da buya wa qad warada anna umar radiyallahu anhu kana yajharu hadisi ya zo cewa sayyidina umaru ya kasance yana bayyana zikiri wa abubakar radiyallahu anhu kana yasirru sayyidina abubakar ya kasance shi kuma yana asartawa fasalahum annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai shugaba alaihi salatu wasallam ya tambaye su fa ajaba kullum bi nahwi ma zakartuhu sai kowanne ya ansa da kwatan kwatan abin da na gaya muku din nan sayyidina abubakar yace ni ina sirrantawa sayyidina umaru yace ni ina bayyanawa fa qarrahuma sai manzon Allah ya tabbatar da su akan haka din wal akazu an al mashayikh al mutaaddidina yakatalafu al hala fihi bayna man yuridu at tabarruki wa bayna man yuridu at tarbiyati wa suluk ansa ansar azkarai a gurin shehannai masu yawa inji mulmu shi Ibrahim yakatalafu al hala fihi hali ya sassaba a ciki kaje gurin wannan shehi ya baka wannan wuridi kaje gurin wannan shehi ya baka wannan zikiri ka je gurin wannan shehi ya baka wannan lazumi ka je gurin wannan shehi ya baka wannan abu wallahi mu shehu Ibrahim yace hakan ya sassaba muridin su almajiran su masu an sa auradan kala biyu ne akwai muridu tarbiyatu was suluk akwai muridu tabarruki akwai wanda shi bukatar shi kawai a cikin zuwa gurin bayan Allah shine ya samu albarka yace na je gurin wannan na ga ya haye min izinin hazbuna ɗari hudu da hamsin na je gurin waliyewa ne mai kaza kaza haye mani ya laɗe mu ɗari da ishirin da tara na je gurin wane ya bani wani salati in riƙa yin shi so saba'in na je gurin wane ya bani ayatul kursi in riƙa yin ta so kaza ka ka samu albarkar wannan ka samu albarkar wannan ka samu albarkar wannan to muridi ku kiyaye wannan ji shehu muridi mai irin wannan ɗari'a zai samu albarka amma ba zai samu Allah ba. Zai yi albarka, zai yi albarka, kuma rashin samun wancan sirrin ba shi ne rashin cikawa da imani ba, mu gane karatun nan a hankali. Idan an ce samun Allah, shi wancan wanda ya tsaya ma shehi ƙwara ɗaya shi ne shehin shi. shi ne komi nashi a gurin shi ya karar da komi to shi ne wanda yake tafi akan hanyar shi ma a sada shi da Allah ta yadda wata rana zai iya jan wani shi ma ya kai shi an gane an gane bambancin su ko shi wancan ya samu alheri da albarka da sirri ne sirri na asararu ba sirrin Allah ba ka san an ce ɗariƙar tijaniya za ta asararu rabbaniya sai mutum ya ce to bari mu je gurin ƴan uwa ɗariƙa mu samu asararu sai a ce ka je kaza ya kaza so kaza za ka samu kaza wa ya gaya ma wannan asararin ake ni wannan ai ko a wajen ɗariƙa ma za ka sassamo su ko an ce maka asararun rabbaniya kuma dan kuma wannan harka ce ta ruhi ko harkar ma'arifa ake magana wannan kuma wani abu ne tan kuma wancan abin din ma akwai amma da aka ce asararun rabbaniya ba wancan a baka kaza kaza ya ba wannan ake magana ba a nan gurin can ana magana sirrin Allah ne ana magana ruhi ne ana magana zuciya ta yi tsarki ne ka haɗu da ajaibu na cikin tafiya ɗin da abubuwan da ake asararun da ake so a fuskanta to nan shine cewa yake rarrabe mana wanda ya je an sagun wannan ya an sagun wannan be nan be nan ai nan ai nan to dan ai nan ai nan lalle zai je nan yi nan amma fa zai samu albarka kawai dai da abubuwa kuma amma ruhin shi ya zama ya saito akan abin da ake nihi ya zama ya samu luffin luffi din nan da ake magana ba zai samu ba ba zai samu ba wanda shi kuma shi ke da rabau a wannan bangaren shi ne wanda ya rike shehi kwara ɗaya tsaya a kan lamarinsa kamar wala mushi wuce jani mutum ya tsaya da gaske da gaskiya ya zama san kowa ba su shehu tijjani idan ya yi zamani ya shehu tijjanin to haka ake ne in bai zamani da shehu ba to ta hanyar wasita ingantaccen isnadi zuwa ga shehu radiyallahu anhu an ce wata rana malamin shehu Ibrahim ya zo radiyallahu anhu to da ya zo na manta kissa na daɗe jinta wanda ya tana cin yan uwa ya taya mana da ya zo sai ko ana ruwa ne ko ko rana ake yi to akwai cikin almajiran shehu na nan Najeriya wani ya je da muridansa to cikin muridan nasa akwai mai laima yana kokarin ya sa ya sa ma shehinsa shi kuma shehin nasa yana ta buge laima din isa ta kwanta min yana ta buge laima shi yana nan to ya gashi Ibrahim muna kusa da shi kai kun ba za ka samu uban tawaga ba gaba ɗaya kana samu shi ko muridin nan ba ruwan shi kawai shi shehin shi su samawa an ce shi ne shehin shi Ibrahim din ya tabbatar da wannan shi ƙwarai haka yake wannan shi ne muridi sadiki kenan shi shehu Ibrahim din ma a cikin shehin shi yake ganin shi shi ba kawai shi ga shehu Ibrahim nan ya gani to shi ne zaka ga abinda ake bukata ta lamarin yana da zirgewa yana da wahala zaka ga daidai abubuwan da muke yi dai nan kawai muna yin su ne a sama sama sama a dan tattaba kawai dai a shallake a wuce amma abin yana da zurfi sosai yana da wahala eh can ciki yake sosai abin yana da wahala eh can ciki yake a ciki sosai saboda abin da ake bukata shi wannan shehin naka da kake tare da shi in dai shehin ne da ma'anar shehanta a cikin ɗariƙan bulumin shehu tijjani da ma'anar shehanta in dai shehin ne yana daga cikin kalifofi bi ma'anar kalima na maulin shehu tijjani ya samu wannan sirrin ya kai wajen arifi ne masanin Allah kabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan din nan to shine kofan ka zuwa ga Allah da manzon Allah kisa shehu alil hara shehu alil harazmi barada radiyallahu anhu na malamin shehu tijani ya tambayi malamin shehu tijani abul abbas al-qutb al-makatum wal katim al-muhammad al-malum radiyallahu anhu warda wa annabi ya tambaye shi a cikin durratul kharida yana nan inda yake akan baitin nan da yake cewa fa ma'arifatul maula bi ma'arifatin nabi wa ma'arifatin nabi bi irfanu qudwati akan wannan inda yake sharhin wannan wannan baitin cewa sanin Allah zaka san Allah ne in ka in ka gane in ka fahimci lamarin manzon Allah in ka fahimta lamarin shugaba to daga nan ne zaka san Allah huwal babu lil maula wa laysa siwahu shi kuma shugaba alaihi salatu wassalam zaka fahimci lamarin sa ne ta hanyar sanin shehu tijjani radiyallahu anhu sai ka gano shehu tijjani sannan zaka samu kofan fahimtar lamarin manzon Allah to shi kuma yanzu ya za ka yi ka gane shehu tijjanin saboda shi mai littafin nan na ya kuta sulfarida ya rubuta shi kafin bayanan faida yanzu ya za ka yi ka san shehu tijjani sai ka gano sahibul sai ka gano khalifansa kwara daya wanda shine kadai khalifan shehu tijjani shi ne ma'anan kalifan shehu tijjani to idan ka idan ka yi zamani da shi to shi kenan idan kuma baka zo a zamaninsa ba fa to su wane ne kalifofinsa waɗanda suke magadan sirrikansa to su ne sauran kuma shehannai ɗin nan kamalai da muke ta tarayya da su to wanda kake rike da shi kake jingine da shi shehi ne da ma'anan shehanta halifan ne na mulin shehu Ibrahim radiyallahu anhu to ba za ka gane shehun ba sai ka gane wannan da kake tare da shi me shehun me zaman shi shehin nan me ake nihi me ake nihi da aka ce shehi ina magana shehunnai ne takakku ba ina magana wasa ba shehunnan da aka ce shehi to me ake nihi a mukamin cewa shehi din nan me ake nihi wannan zaman da ike me yake yi waye me yake shi a nan gurin da yake wani wani abu yake nunawa a wannan mazannin da aka ce shi shehi ne cikakken shehi me hakan ke nihi wani zama yake a nan gurin me yake nunawa wannan kasancewar shehin me yake ishara amma dai ka kamanta ulama shehu tijani ya ce man ya'rifuni falya'rifuni wahdi duk wanda zai san ne ya san ni kadai ulama shehu ibrahim ya ce la sheha illa shehu tijani babu wani shehi sai shehu tijani to da waɗannan makasafanin to sai ka shiga kuma ka dage da salatul fatihi da zikiri da tafakkuri kuma haka gane abin da zaka gano so da haka tahiyya tana da zurfi duk da kaza wallahi ba wasa bane ba yasa zaka ga yana daga abun mamaki kaga muridi kuma yana da lokacin hada ko lokacin mai da raddi ko lokacin wata tuwatuwa ko ma haka cuci wani akwai dai wasa a lamarinka abun wanda ake nihi Allah ne abun da ake nema Allah ne hanyar da ake kai ta Allah ne kawai kai la ilaha illallah abun ba dan karami bane malam eh Allah dai ka riskar da mu kawai eh Allah ka riskar da mu na ah yace fal awwal shi na farko ya kuzu amman sha'a iz la hazar alaihi shi muridi na farko yana da damar ya ansa duk azkarai a gurin wani duk shehin da ya ga dama domin babu katanga a gare ba a ikace mashi ba ya ga dama ya je gun wannan ya bashi abin da ya bashi ya te gurin wani ma ya bashi abin da ya bashi tabarrukan kuma zai samu albarkan kuma zai gama lafiya zai ci lafiya ya sa lafiya ya sha lafiya kuma ya gama lafiya eh muna wa amma sani amma na biyu fa ya ta'ayyanu alaihi ala mazhabul qaumil salimina shine shine a fayata ayyanu alaihi ala mazhabil qaumi salimin min al mahzuri wal lawmi yace to wannan na biyun tana tabbata a gare shi dole sai ya bi akan tafarkin shugabanni waɗanda suke masu masu miƙa wuya ka san abubuwa ne guda biyu ake so shi muridi ya tarar da su a tafiyansa zuwa ga Allah a cikin sulukinsa tasdi'i da taslimi za ka samu da yawan mutane a cikin lamarin bayan Allah suna da tasdiƙi amma ba su da taslimi shi abin da ake ce ma tasdiƙi mun yi magana ko ko ina ne jiya ne ko ina jiya a makaranta na shi tasdiƙi shi ne ka gazgata ka yadda da wannan mutumin mai gaskiya ne ka yarda da shi babu ƙarya a lamarinsa. Shi kuma taslimi shi ne ka miƙa wuya kalmayyiti bai na dai gasilihi, kaga wannan yana da wahala, yana da wahala da yawa. E, ka zama kamar mamaci a gaban mai wanke shi kawai he yadda aka juya. Baka ɗawin lishehi, wa mu wa aliyaku minal muridi inda man aƙal. ba ma ka ga kuskuren nashi ba ko to ya zama cewa ba ka da wani gani he nashi ba ka da wani tunani sai nashi ba ka da wani ra'ayi kawai in haka samu kamili dama kahin shehu ya faɗi haka za ka ga ana gaya ma muridai ai maulin shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce la taltafin li ghairihi fil alami wa kun kama law kana duna al dukkanin shehu ya kawo wannan me yace cewa yi waɗaluk murabbiyan kabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan malliku nafsaka falatu dabbiri wa kun kamayitin dawaman tahbiri to in an samu shehi irin wanda shehu ya ce a samu to shine za a miƙa ma wuya irin yadda shehu ya ce a miƙa amma idan aka zo kuma aka haɗu da wani kuma ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan har Allah kuma ƙumbiya ƙumbiya ta shigo to kuma wannan kuma kuma wannan kuma kaga dole kuma to shine ma'ana so da in ana son a kiyaye tun farko ake gyarawa yasa shehu radiyallahu anhu a wani guri yake cewa shi muridi tun farkon lamarinsa so ake tsaya lura da wani shehi ma zai yi tarayya wane ne ya yadda da tafiyar sai da wannan ma magana maulin mashi wata jana a cikin jawahirul ma'ani ya kawo shi shewar dala ya kawo mana shi a cikin kashful ilbasi ko dole ne mutum ya tsaya lura ya ga to wai shehin da zai jingina da shi wai ya ma wai shin kwakwara ne to ma mai kuma ya mai da shi kwakwara malama shi wata jani ce babban alama shi ne ka gashi tsaye akan lamarin Allah ba dare ba rana ko da yaushe sannan a samu wasu waɗanda sun fahimci lamarin ta hannun shi aka malama shi wata jani ce to in aka gashi tsaye akan lamarin Allah kuma ga wasu sun samu fasali sun samu lamari a hannun shi to shikenan kai ma je saboda in ka sake ka shiga to kuma baka da damar fita to shiga kafin ka shigan duba da kyau in kaga gurin zama kaga ya dace to bi in bai dace ba dama ba a kulle kawai bari a hana ka ka tahi kama gaban ka an gane to shine abin da ake ne a hasharar Allah fi zumratihim shehu yace to wayannan nabiyan Allah ya tada mu a cikin jama'un su waɗanda suka rike shehannai domin sara su da Allah a Allah ya a illa biman ya zabahu haluhu ilaihi qaharan alaihi yace to kada mutum yayi koyi sai ga wanda halinsa yake fuskarsa bisa ga tilas zuwa gare shi sai kakai bi sai wanda irin ɗabi'ansa da kyan halinsa da tsayawarsa akan lamarin Allah yake hisganka kai ma cikin Allah to irin wannan zaka bi amma wanda in kai tarayya da shi sai ka rasa gane a tashan maniji kake ko a tashan kotar kashi ka rasa ma inda kake a to wannan ka kara gaba baka ba a samu abin da ake so ba yace amma wanda halinsa da himmarsa yake fuskanka cikin Allah kake jin kana fahimtar Allah a cikin mu'amala da shi kana jin Allah a cikin tahiyarsa da shi tahiya mu'amalarka da shi to je ka bi shi inji shehu je ka bi shi bi haisu irin mahallan nafsuhu li bahir hali zalika shehil muhiqqu ta yadda nafsun mutum take karyewa saboda ƙwarjinin halin wannan shehin wanda yake macancanci wata kallallahu an shahawatiha wa iradatiha kuma tarayyan ka da shi ta sa nafsunka tana barin dukkan sha'awace sha'awacenta da abin da take so sai ka ji yana tasiri cikin karya san zuciyarka abin da ran kake so da zuciya kake nufi da nafsu ke bukata na shahawatin nafsaniya din nan sai ka ji yana tana karyewa a cikin mu'amalan karshe eh to a tahiyar karshe akwai nasara bai shi ba matsala in ji shehu yace to fahina izun ya ta'ayyana al-istimsaku bi hajaihi to a wannan lokacin ya tantanta kai riko da shiriyansa wadda kola ta ta jami'i awamirihi wa nawahihi da kuma shiga cikin karkashin duk umarninsa da hana-hanansa saboda in ka bi shi zai sada ka da Allah wa rusumihi da kuma dukkan layukan da ya ja da alamominsa hatta ya siru kalmayyita bayyana ya dai gasili ya kallibu kai fasha'a har ya zama kaman mamaci a gaban mai wanke sa ya juya shi yadda ya so ba za ka zama kaman mamaci a gaban mai wanke shi ba sai in ka samu shehin da aka ce ka samu wanda ya san hanya ya san sirri ya san lamari eh to kaji haka shehu ya ce ke fa illam yajzubuhu halu shehi kazalika falyataharra awra al mashayikh shehu ya ce duk wanda ya tarayya da wani shehi a farko farko sai ga halinsa baya fuskansa cikin Allah ya ce to ya hasashe ya karda dan wani shehin wanda ya fi wannan dacewa wa arafahum mafi sanin su ga Allah bi qawanin shari'atu wal haqiqa da haqiqanin ma'anoni na shari'a da haqiqa shi shari'a da haqiqa wasu abubuwa ne guda biyu da ake so mutum ya hada su baki ɗaya kuma ya ce da su tare. Kada wannan ya ruguje wancan, kada wancan ya ruguje wannan. Maulamu Shehu Ibrahim radiyallahu ya yi bayanin cewa almajiran Maulamu Shehu Tijjani kala hudu ne. Akwai salikai, salikai, akwai majizubai, akwai salikai majizubai, akwai majizubai salikai. shi yake to wa'annan majasuban salikan su ne galibin almajiran maulama shehu tijjani salikai majasubai sai kaga salikai ɗaya majasubai biyu daban-daban ne na uku salikai majasubai su salikai ne kuma majasubai su ne na uku sai na hudunsu su ne su kuma majasubai salikai shi wace to wa'annan su ne galibin almajiran maulama shehu tijjani su zama mace zubai zuciyarsu tana tare da Allah koyaushe sun fusku sun tafi cikin Allah la ilaha illallah walillah sun mazarhu Allah kawai amma a cikin wannan kidimar da ɗimaucewa cikin Allah kuma zahirinsu na nan tsaye a cikin bin shari'ar manzon Allah ba a ganin su suna shahe sallah ba su shahe komi kada mutum ya ce a shi an shahe kaza an- a'a a kafa kaza ya za a kafa kai ka shahe in ba za ka kafa ba kuma yana ka na shahewa kai ka kai baka kafa ba kuma baka gina ba kuma ka ruguza haka na ta auku in ba in ba za ka gina ba to in an gina tabbatar da ginin eh to su ne ake bukata ya zama sun fuzgu sun tafi cikin Allah gaba daya zuciyarsu ba a fittike cikin ta sai makare take da Allah ba su ji ba su gani ba su san wani Allah ba suna cikin tashin hankalin zuciyar nan tasu ta fuska Allah kawai amma fa a tare da haka kuma suna cikin kiyayewa za ga su har har har ko daga mutum kamar a ce mai kyat ya sheka da gudu saboda yadda yake yi sai kaɗai zan abin da yake wurgawa a zuciya to wani kuma lokacin sai ka goma shirin tarahum sukutan wal maqama mushi ko sai ka gansu an yi shirin kuma kai daga ganin gurin ka san wallahi ba wasa ba gaskiya kenan wajen to amma kuma zaka ga da duk motsin da za a yi kuma cikin kira za a yi shi la ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza suna nan kan wannan tahiyyar ta shehu shari'ar manzon Allah ana tabbatar da ita saboda girmama Allah ta girmama manzon Allah amma a can cikin zuciya kuma cike take da haƙiƙa me wannan cike take da Allah ke haka kawai ake ni don haka sai ka haɗa wa'annan ne sannan ake so sannan tahiyyar za ta yi yadda ake bukata wanda ya ce a'a duk abubuwan nan da ake na ma'arifa da kaza kaza da kaza kaza da askarai da tarbiyatul askaru da sauransu ba gaskiya bane ba za mu yi ba kaza kaza yana halaka yara suna kaza suna kaza suna kar shi ma ya halaka saboda ya rubuta ginin Allah da manzon Allah in ya danganta kanshi da shehu tijjani to yana kokarin ruguza ginin da kuma bai ruguzo masa ginin Allah ginin manzon Allah ginin wallahi bai ruguzo ومن فمن رام إطفاء النور إلهنا أبى الله أن يطفيه ركم إدائي هكا شو يجي to kakka zama cikin wannan yace alfaidatu amruha qa'imun billahi yace ita wannan fayra ba wani mai tsaya mata sai wani yazo yace mu ne nan mazajen fayra sai asuwa waya na ka waya waya aike ka ko ne yace ai mu ba mu ba dan mu ba da guri kaza ma fayra ba ta je ba mutu kaga in ba yi ba bari ka ji lamarin fairan nan lamarin shehu tijjani ne ba wani mutum wanda wai da ba dan shi ba da ba ai ba kowaye wallahi ko ba shi za a yi ko ai ba wanda ya mafai za alfarma ita ta yi ma kowa alfarma wallahi ita ta yi ma kowa alfarma za ka gama wanda zai zo ma yana nan cika bakin ma ba dan ma faidan ba ma ba dan albarkacin shehun ma ma da ba a san shi ba ma albarkacin shehu ibrahim aka san shi ya ci ya sa ya sa riga kuma ya zo ya rike sifika kuma yana kumburi na cika baki mu muka yi kaza muka da ba mu yi kaza ba Ka ubanta. akwai rigima ho anan wajen eh to saboda haka kawai a nufi Allah da kyau eh ka gane cewa kai aka ma alfarma da aka yadda ka zama wata rana an yi maulidi shine sai malamin mu ko yake cewa ba magaji yake cewa da ya ja diwani ya ja diwani ya ce kai me ma zai? Ya ce, ka gane ma'anan ma abin da shehu ke nihi a diwanin ma he ya so ka gane. Haka ya ce, haka ya ce, to ka gani? Ya sau da haka kawai dai kai dai kawai kai dai kawai. Eh, kawai, amma dai a yi da gaske. Eh, a yi da gaske. Sai da ita taimu kowa alfarma. Babu wanda ya mata alfarma, ita taimu kowa gata, babu wanda ya mata gata. Tun kan a san za a haihi mu da duk wanda suka gabace mu shehu ya ce za ta zo kuma ta zo kuma ajiyan Allah ce kuma kai da ka dace kake ganin kana cikin ahalinta to kada a ganka kana rigima kuma kada a ganka kana zagi kada a ganka kana cuta kada a ganka kana kumbiya kumbiya kada ka shiga har Allah kada ka rika shahe kaza a shahe kaza na a tabbatar da komai inda yake a tabbatar shi dan Allah eh a bar komai inda yake eh a bar komai inda Allah ya ce a bar shi din nan a bar shi eh kada a shashahi a a kakkafa eh kada ka koyi shashahi abubuwa kakkafa su dan Allah zakiro a ji tsoron Allah a bar komi inda Allah ya ce a bar shi yawwa kuma idan ka ji wani abu na ma wani far far baka gane ba to ruga ta yi gurin shehin ka sai gurin shehin ka ka je ka yi mai bayani a gane inda matsalar take sai a gyaggyara maka kuma ka dage da yawan salati zuciyarka za ta yi kyau ta yi sanyi ka fahimci inda lamarin yana fa don Allah bai da iyaka maza Allah bai da iyaka sirrin bai da iyaka an gane to shine wannan a wai da kullu ta ta isharatihi wa rusumihi sai ya shiga karkashin nunin wannan shehin da kuma da kuma da kuma alamomin sa layukan sa iyakokin sa to kazalika man zafara bi shehil bil wasf al awwali wasani to kamar haka ne dai duk wanda ya rabbanta da shehi a siffa ta farko da ta biyu fa haramun alaihi indahum an yi tarkahu to da zarar ya sadu da shehin nan wa to haramun ne gare shi kuma ya fashi wayan taqila ila ghairihi ya tai gurin wani sa haramun ne haramun ne wa in sawwala lahu nafsuhu anna ghairuhu akmalu ko da zuciyarsa tana suranta ne cewa wani ba shi ba ya yi shi kamala to ai bari ku ji in dai mutum ya gane ma'anar shehanta ne ake ce ma shehi ba zai ga wani shehi ya ga ya fi shehin shi kamala ba to ai in dai ka gane abin da ake nihi da shehi kwara ɗaya ne to me kuma ya kawo kai ɗin sha'anin nan yana da wahala malam in dai an ce shehi kwara ɗaya ne to me ya kawo kuma abu kwara ɗaya a ce to wannan misalin ma ba shi a misali a dai ka san ba zai yi wa a zo a nuna kai sunanka bello sai a ce bello ai kai bello to kahi bello to wani bella kuma kai din ai ba zai yiwu ba to shi yasa abin wani gaya muku yana da zurfi sosai to ina ganin mu tsaya a nan gurin saboda naga kaman lokacin ya matso kada kuma kuma an an shiga nan gurin sai mu tashi kaga dai za mu tashi ba akan gaba ba amma dai gabar ce eh ina can ina wa inna ma mahallul ai duk shi ne dai cikin wannan karatun ne mu tsaya a nan gurin saboda haka dai abin da ake nihi shi ne wannan saboda haka dan Allah ƴan uwa mu rika yin gaskiya mu rika jin tsoron Allah lamarin nan ya ishe ka ka gane ya ishe ka kai nazari ka fahimta abin da aka ce lamarin shehu shehin ka nake ne lamarin mulun shehu Ibrahim lamarin mulun shehu Tijjani lamarin sidina rasulullahi to wai wani irin girma zuciya kake ba abin da ke da wannan salsalolan kai tuhumi kanka wani irin ɗauka kake ma al'amarin wasa wasa baya zuwa nan wajen gasken gaske abin ba ƙarami ba ne ba saboda haka ya wuce duk yadda kake jin girman abin ya wuce haka saboda haka sai mun dage sosai mun yi gaske mun yi gaskiya sai an yi kokari sosai sai an nisanci abubuwa da yawa waɗanda bai kamata a ganka cikin su ba wanda za su iya kawo ma tsaiko a tsakiyarka a Allah na wasa da shiririta da shirme da rama cuta bare kuma yin cutai duka ba su Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبقنا سلق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم قدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين